a wato hadisin abi musa ko hadisin abu musa al-ash'ari radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala kale shi mun da maka الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله لا يملي للظالم فإذا أخذه لم يفلسه ثم قرأ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد يوكم ذا متاسكا حديث معاذ وعن معاذ رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب متفق عليه وانا حديثي أن كرقون شدق معاذ الله تكار يدعى قريب معاذ بن جبل يتي بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ذا الله سيرا دا أمنتن الله تبت قريب يا توراني a nan bai faɗi inda aka tura shi din ba amma waɗansu ruwayoyi ya bayyana cewa an tura shi ne zuwa ƙasar yaman da manzan Allah ya aike ni zuwa ƙasar yaman domin aiki na da'awa da isar da musulunci faƙada sai ya ce innaka ta'ati qauman min ahlil kitab lalle kai zaka zakke wa waɗansu mutane cikin ahlil kitab ma'ana wannan ya nuna a tarihi ƙasar yaman kasar yaman ta zanto matattara ta yahudu da nasara musamman koma dai yahudawa tun a wancan lokaci na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duk da cewa yanki ne kasa ce ta larabawa amma daga cikin su akwai yahudu manzan Allah ce zaka samu yahudu a can kuma wannan na nuna ahlul kitab sunansa ahlul kitab ko da bayan zuwan manzan Allah sabanin yadda waɗansu jahilai suke cewa wai yanzu babu ahlul kitab domin duk wanda yake yanzu na yahudu ko nasara wai sun zama ahlul qur'ani amma gashi qur'anin ya zo manzon Allah ya ce da su ahlul kitab innaka ta'ti qauman min ahlul kitab zaka zake waɗansu mutane cikin ahlul kitab hikimar sanar da shi ɗabi'ar mutanen wato dan yayi kirki yayi shiri tunda ahlul kitab ba kamar al-ummiyuna bane ba ko al-ummiyun waɗanda suke ba sa karatu da rubutu waɗannan malamai ne tunda ko malamai ne suna da wani bangare na ilimi ya kamata wanda za a tura da'awa cikin su ya san waɗanda zai fuskanta kila za a yi mujadala kila za a yi muqabala da haka idan ka je fad'uhum ila shahadati alla ilaha illa Allah wa anni rasulullah kai kiran su zuwa ga shaidawa cewa babu abin bautawa bisa ga gaskiya sai Allah kuma ni dinnan manzon Allah ne wato wannan na nuna ko da mutum ya yi imani da kalmar shahada idan an zo da'awa ana jaddada masa ita domin ahlul kitab sun yadda da Allah sun yadda da manzon da aka tura musu a zamanin su matsalar su ba wai rashin yadda da Allah bane a rashin yadda da manzon Allah ne dan baya cikin kabilar su da aka yi fadawhum ila shahadati an la ilaha illallah wa anni rasulullah fa inhum ata'u lidhalik idan su sun yi da'a bisa ga hakan فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة كسنر رسول cewa Allah ya farlanta musu salloli guda biyar a kowane dare da yini fa inhum ata'u lidhalik idan sun yi maka da'a bisa ga haka fa alimhum anna Allah aftarada alaihim sadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim fataraddu fi fuqara'ihim ka sanar da su cewa Allah ya farlanta wata sadaka a kansu wannan sadaka ita ce zakka domin zakka ana kiranta az-zaka a larabcin qur'ani kuma ana kiranta as-sadaqa duk a larabcin qur'ani din Allah ce khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum kun ga wannan mikin kan dan Allah na roke ka kada rubutu na sai ku dauki hankali na da wannan na mika wa na gono na mika wa na sai rasa Allah ce khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim cewa sadaqatan kaga zakka haka yace innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina alaiha as sadaqat jam'i na sadaqa haka nan yace inna Allah farada alaihim sadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim za a karba daga wajen mawadatansu faturaddu fi fuqara'ihim a mayar a wajen mabukatan cikin su talakawa ke fa yanhum ata'u lidhalik idan sun yi maka da'a bisa ga hakan fa iyyaka wa kara'ima amwalihim to lalle ka kiyayi kara'ima amwalihim mafiya tsadar dukiyoyinsu kara'im jam'i ne na karima akan ce karima cikin dabbobi wato ga wadda take mai yawan cin abinci ko wadda take mai yawan haihuwa kuma shine adalci don idan ka yi haka baka zalunci mai dabbobin ba sannan kuma baka zalunci talakawa da abin zai kai gare su amma idan ka ɗauki ramammu irin kafi zurudin nan to kaga ka zalunci talakawan da abin zai kai ga hannunsu idan ka ɗauki mai yawan nono ko mai yawan haihuwa wadda makiyayi na santa saboda ya amfana da nonon ko yawan haihuwar to nan gurin ka zalunci bai dabbar yasa sai manzon Allah ya hana shi daukar wato karima cikin dabbobi mafiya kima mafiya daraja in ma dan nonon ta ko dan haihuwa ko dan abin da muka ambata ko dan dukkan wani abu da makiyaya ne suka fi kowa sanin me ke jawo dabba kima a wurin to sai manzon Allah ya ce a rabu da irin waɗannan fa iyyaka wa kara'ima amwali wattaqi da'watal mazlum ka kiyaye addu'ar wanda aka zalunta duk wanda zaluntarsa aka yi kowane irin nau'i na zalunci imma zaluncin da ya shafi jininsa ko ya shafi dukiyarsa ko ya shafi mutuncinsa sunan shi dai almazlum an zalunce shi to ka kiyaye addu'ar duk wanda aka zalunta fa innahu laysa bainaha wa bain Allah hijab fa innahu domin yadda lamarin yake laysa bainaha wa bain Allah hijab babu hijabi tsakanin Allah da wannan addu'a da zarar mutum ya daga hannu ya ce rabbi inni mazlubun fantasir ya Allah an rinjaye ne an ci zaɓi na ka aka damu to Allah sai buɗe mata kofofin sama kai tsaye ya shiga ba ka mutane hukunci da ba ba neman izinin shiga kofar sama ta ɗaya ko ta biyu ko ta uku kai tsaye za a yaye hijabi tsakanin wannan addu'ar da ubangiji ka kiyaye duk wanda aka zaɓi saboda ka ga zalunci babu kowane irin nau'i na zalunci kada ka kuma kayi zalunci ubangiji ta'ala ya kyale ka ba sun karfin sa kai ba kamar hadisin bayan da muka ga kansa inna allaha la yumli lil-zalim ubangiji na mutum jinkiri ne yana mata talala mai kamar sake ne hatta idza akhadahu lam yuflis har yanzu a lokacin da Allah zai so ya dange shi to dan adam ba zai iya kubucewa ba an gane ko alakar wannan hadisi da babin wato shine wattaqi da'watul mazlum fa innahu laysa bainaha wa bain Allah hijab waɗansu fa'idoji daga cikin hadisin da malamai ke faɗa suka ce wannan dalili wannan hadisi hujja ne bisa ga cewa zakka idan an fitar da ita a gari ana raba ta ne ga talakawan garin tunda manzo Allah ce tukhadhu min aghniyaihim faturaddu fi fuqara'ihim kaga kinan tukhadhu min aghniya'il yaman فترد في فقراء اليمن دون أن تنقل إلى بلد آخر ina fatan kun fahimta shine hujja su a ciki amma waɗansu malaman da suke da musu suka ce a'a ya halatta a ɗauka daga wannan garin a kai wani gari in har akwai bukata domin lafazin tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu fi fuqara'ihim yani tu'khadhu min aghniya'il muslimin faturaddu fi fuqara'il muslimin المسلمون كما أمة واحدة في اليمن وفي غير اليمن وبعد وانا da yaman da inda ba yawan ba al'ummar musulmi dai inda hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum da haka idan Kano akwai masu fitar da zakka da yawa an fitar har talakawa sun samu rara sai a kaiwa talakawan Kaduna a kaiwa talakawan Zaria a kaiwa talakawan Katsina dan an fitar da yawa ta yi rara ta ta kaiwa ma'ana dai gaskiya dai lamari shine lamari na zakar tsakiya ra'ayin malaman da suke cewa lallai ya kamata a baiwa talakawan gari to fa sai fa idan zakar tana da yawa kuma ga waɗansu talakawa a wani yanki a wata ƙasa daban rubama ya kono a shadda hajatun min haula bukatar ta fi tsanani saboda wanda yake nan nan ma bukata ne ma bukatar wancan ta fi tsanani amma saboda wata annoba da ta kan musu to wannan sai a ɗauki zakar daga nan wurin a kai san wurin saboda sun fi tsananin bukata wannan babu ne su su ina ba ta fahimta duk wannan suna ɗauko shi ne akan wannan sannan kuma a cikin hadisin ana fahimtar abin da ake kira tartibul aulawiyya fi da'awati ila Allah idan an zo jeri wajen da'awa wato ka fara sanar da mutane abin da yafi muhimmanci sannan mai bi masa wajen muhimmanci sannan mai bi masa wajen muhimmanci ana iya gane baka iya da'awa ba in ka dauki mai muhimmancin kasa ka kyale mai muhimmancin sama misali kalmar shahada ta fi komai muhimmanci don haka aka fara da ita daga nan in sun yarda da ita ba abin da yake ta muhimmanci sama da sallah daga nan in sun yarda da ita abin da ke fi mata wajen muhimmanci shine zakka don haka sai manzo Allah ya kawo tartib idan sun yarda da wannan dora su akan wanda idan sun yarda da wannan dora su akan wanda kuma wannan yana nuna ba a kiran kafiri cewa zo kai aikin alkhairi bayan ba a kiran shi zuwa ga imani ba domin aikin alkhairin ba zai masa amfani ba ko da yayi matukar bai yi imani ba yanzu idan kafiri ya zo ya sallah ya zo ya azumi ya zo ya aikin haji ya arfa amma bai kalmar shahada ba me mutai wannan sallar da aikin haji da duk babu su ba su da amfani kai yasa sai manzo Allah ya fara in sun yadda da wannan to kace musu kaza in sun yadda da wannan sannan kace musu kaza tartibul aulawiyat ke deranta abubuwa bisa ga girman muhimmanci sannan wata tambaya da za ta iya tasowa cikin hadisin rukunan musulunci dai guda biyar ne amma anan an lissafa uku a yi kalmar shahada sallah zakka ba kawo azumi ba ba kawo aikin kuɗi ba saboda me waɗansu suka ce a lokacin nan ba a shar'anta azumi ba a lokacin nan ba a shar'anta aikin hajji da'awar cewa a lokacin ba a shar'anta su ba da'awa ce tana buƙatar dalili ta iya yawa ba a shar'anta hajji aikin hajji ba a lokacin amma azumi kam ya shekara ta biyu ne bayan hijira aka shar'anta yana buƙatar mu samu tarihi gyararre da ke nuna lallai tura mu'azu zuwa ƙasar yaman a lokacin nan ba a riga an shar'anta azumi ba wanda samuwar wannan tarihin zai wahala kwarai ina fata an fahimta waɗansu malaman suka ce a'a ba wai ba a shar'anta bane ba a wannan lokacin mu'azin ya san waɗancan amma ana jaddada masa waɗanda suka fi sauran muhimmanci ba sai an faɗa masa komai da komai ba kaga ai da ya kamata manzo Allah ya ce ma idan ka je da'awar kuma kai da hikima amma ya san mu'azi ya san wannan in ka je kuma kai kaza kuma ya san ya san wannan ka ce sallar ayi ta dami amma ya san ya san wannan sai ya takaita akan me ababan da koda ya san su ya kamata a ƙara jinjinawa mutum su min babin tawkil dan karfafa musu su ina fatan kun fahimta wannan hadisi muttafaqun alaihi imam al-bukhari da imam muslim suka fi wa ana bi humayd عبد الرحمن بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله تعالى يحمله يوم القيامة فلا أعرفن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر ثم رفع يديه حتى رؤي عفرة إبطيه فقال اللهم هل بلت ثلاثا متفق عليه wannan hadisi an karɓo daga abu humay alkuniyar su ce sunan min al-azd annabi sallallahu alaihi wasallam tabbata gare shi ya nada wani mutum cikin kabilar azd sunan kabila ta cikin kabilar larabawa ya nada wani mutum yuqalu lahu ibn al-lutbiyya ana kiransa ibn al-lutbiyya wato abdullah ibn al-lutbiyya ya nada shi ala sadaqati akan harkar zakka in ma zanto shine mai lissafi in ma zanto shine mai karɓowa in ma zanto shine mai tarawa a dai ƙa'idar musulunci a ko waɗanda ake kira as-su'atu da an ce as-su'atu jam'i ne na sa'i sa'i kuwa ofisa ne na musamman da ke kula da harkar zakka a ƙa'idar musulunci to manzo Allah ya nada wannan mutum da ake kira ibnu lutfi ya shine ista'mala ma'ana ya nada shi ko ya aiwatar da shi ko ya dora shi ko ya sa shi shine lafazin ista'mala yake ne falamma kadima bawan Allah nan yayin da yaje dawo ya taro zakkar mutane wato hikima nan gurin ita zakka idan ana so ta tafi daidai ba wai harka ce da ake kyale ta tsakanin masu kuɗi da talakawa ba sai zalunci ya shiga zai ga mai kuɗi a ata qalilan wa akada ya dan bayar dan kaɗan ya rike sauran sai ga mai kuɗi idan ya ware ya kasa rabawa duka ya yi shekara yana fitar da zakka ba ta kare ba ba dan ba talakawan ba sai dan da ya fitar da zakka sai ya ajiye kuɗin dukkan matsala da za ta taso masa sai ya yi da kuɗin zakka in yi baki da kuɗin zakka in an je ana neman taimakon islamiyya a unguwarsu da kuɗin zakka in wani ya zo ce ba da lafiya a asibiti ba da lafiya sai ɗauka da kuɗin zakka daga nan dai har shekara shi dai ba zai taɓa kuɗinsa ba sai da wannan to ka'idar zakka ko ita ce wato in ana tafiyar da gwamnatin musulunci mu'amala ce tsakanin masu kuɗi da gwamnati a bangare ɗaya da kuma masu kuɗi da kuma gwamnati da talakawa a bangare ɗaya wato gwamnati ce za ta karɓa daga wajen masu kuɗi kuma ita ce za ta rabawa talakawa ita gwamnati tana tsakiya za ta tsaya dole sai mai kuɗi ya fitar za ta tsaya lalle abin ya kai zuwa ga wanda Allah ya rubuta ya ce a basu shine aikin gwamnatin musulunci shine hikimar manzon Allah ya rinka sanya su'al ya sa wani ya ce kai da ta gari kaza kai za ka karɓo zakar kauye kaza kai da ta gari kaza kai za ka tara zakar kauye kaza kai da ka unguwa kaza kai da ka wuri kaza ya danganta zakar mai ce in ta kayan noma ce akwai gwanaye da suka san amfanin gona inda an ba su mara kyau ba za su karɓa ba kuma kai ba za su ɗauki wanda ya fi kowanne ingancin ba daga daga tsakiya za su ɗauka idan ta abin da ya shafi kiwo ce ta kayan abin nan dabbobi ne in ta dabbobi ce akwai gwanaye wajen kiwo wanda suka san harkar shanu tumaki awaki rakuma su ne za a tura idan abin da ya shafi kudi ne akwai wanda suka iya lissafi akwai akawuntoci na musamman da za a tura waɗanda su za su je su lissafi kuɗin da aka samu mai rigi mai kuma za a bai wata to wannan bawan Allah sai ya je da ya je ya karɓo zakka falan ma kadima yayin da ya dawo kala sai ya ce haza lakum wa haza uhudiya ilayhi yace da manzo Allah kenan haza lakum wannan shine naku ma'ana nauyin da aka dora mun na karɓo zakka ga ta wannan ita ce zakkar ta mutanen sun riga sun fitar wa hadha uhdiya alayya ilayya wannan kuma kyauta aka bani su mutanen ne suka bani kyauta suka yi mun hasafi suka yi mun alheri fa qama rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai manzon Allah tsara da mutun Allah tabbata gare shi ya tashi alal minbar akan minbari wannan ke nuna halaccin hawa minbari ko da ba ranar juma'a ba in dai ta kama za ka yi wa'azi za ka yi lacca za ka faɗakar za ka ja kunne hawa membarin kaɗai na iya jan hankali sama da in ka tashi kawai ka ce assalamu alaikum jama'a kila wani ma zai fita wani na lafiya amma ka hawa membari ka ce innal hamdalillah a mutum ko lafiya yake sai yayin da me ke faruwa ne lalle abin ba na wasa bane fa qama alal minbar sai manzon Allah ya tashi akan minbari fa hamidallah ya gode ma Allah wa asna alaihi yayi shi shine innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu zuwa ثم قال sannan maza Allah ce amma ba'd to amma bayan wannan bayan wannan khutbatul haja wadda da ita ake bude zantuka fa inni asta'milu asta'milu ar-rajula minkum 'ala al-amal mimma wallani Allah yaso da dama ni ina dora mutum daga cikin ku akan wani aiki cikin aikin da Allah ya dora mu wannan nuna shugaba baya iya komai shi kadai dole wani aikin sa ya dora wa wani shi yana daga sama ya duba wannan yayi wannan yayi wannan yayi amma bin diddigin ayyuka dole sai kowa ya dauki nauyin sa kwamishinan ma'aikatar aikin gona sai ya kula da wannan kwamishinan kiwon lafiya ya lura da wannan na ilimi ya lura da wannan na walwala da jin daɗi na waye duk kowa ya lura da wannan Allah madaukakin sarki ya tsora mun mas'uliya ni kuma ina nada waɗansu daga cikin ku akan wani aiki mimma wallanillah daga cikin irin abin da Allah ya jibinta mun ya tsora mu fa ya fa yaqulu kawai sai mutum ya zo ya ce هذا لكم وهذا هدية أهديت إلي wannan shine naku aikin da aka dora min kenan gashi nayi daidai wa hadha hadiyatun uhdiyat ilayya wannan kuma kyauta ce aka bani sai manzo Allah ce afala jalasa fi baiti abihi wa ummihi ina ma a ce ya zauna a gidan uwarsa mana da ubansa hatta ta atiyahu hadiyatuhu har kyautarsa ta zo masa ta same ta a gida in kana sadikan inda gaske ke ku yi hakuri da na fasar larabcin haka yake ba fassarar da za ka yi sama da wannan ai idan na ga dama na iya cewa ina ma sana a gidan mahaifiyarsa da mahaifinsa amma manzon Allah ba haka ya nufata ba kawai ta harshe ya nufata ka ko a Hausa idan ka ce mahaifi mahaifiya baka kausa ta harshe ina ba kun fahimta dole sai mutum yana da zauki na larabci wajen fassara da kun kalmomi da suka shafi wahayi an gane ko أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته ya zauna mana gidan mahaifansa ko uwa ko uba hadiyar ta same ta a can in kana sadikan in har daga cikin ke kyauta aka bari ai ba wani kyauta ko ba wuce ce ba kyauta bane a fadan zawara ko ba wanda ake so annaka duk mun tana wani annaka duk mun tana wani zo baka kyauta ba kuma sai wai kyauta baka da kan bai baka ba an kawo ka kwamishina a police a gari sai wani ya zo baka akwatin talabijin wani ya zo baka babban riga wani ya baka boyal wani ma ya baka sai lula cikin attajirai kuma ka ce dike za ka baka kai da ka karba leburancin da zuwa zai zo daga baya yanzu wani babu an kaddamar maka abu kafin lebo din yanzu an nada ka ce mun na local gama wani ya ce zai maka kaza an nada ka gwamna wani ya ce zai maka kyauta kuma ka ce wai kyauta ce kungiyar yan kasuwa kungiyar masu kaza su zo su sayo maka shaddoji da agoguna da waye ka ce duk kyauta ce wallahi tallahi ba kyauta ba ce rashawa ce da wanda ya bayar da wanda ya karba don Allah ya tsine musu in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la'ana Allahu arrashi wal murtisi Allah ya la'anci arrashi mai ba da rashawa wal murtisi da mai karbar rashawa dukkan su tsinannu ne a wajen Allah wallahi banza Allah ce ina rantsuwa da Allah la ya'khudhu ahadun minkum shay'an bighairi haqqihi kada ɗaya daga cikin ku ya kuskure ya karɓi haƙƙi ba ya karɓi wani abu ba tare da haƙƙinsa ba wallahi ɗayan ku ba zai karɓi wani abu ba ba tare da haƙƙinsa ba illa laqiya Allah ta'ala face sai ya game da Allah ta'ala yahmiluhu yawmal qiyama yana ɗauke da shi a farfajiyar kiyama akwatin talabijin sai ya ɗauko shi da shi a ka duk abin da aka baka na rashawa da cin hanci da sunan alkhairi da sunan gaisuwa sai mutum ya ɗauko shi yana ɗauke da shi a kansa manzo Allah sai fala arifan na adam minkum laqiya Allah ni ko zan yi ko oho da dukkan wani mutum daga cikin ku da ya gamu da Allah shine fala arifan na ba ma zan nuna na san shi ba ballan sai ciki ba ruwa na ciki fala arifan na wallahi tabbas ba ma zan taba nuna na san wani mutum ba cikin ku laqiya Allah da zai game da Allah yahmilu ba'iran lahu rugha yana ɗauke da raƙumi yana kuka aw bakaratan laha quwat yana dauke da saniya tana kuka aw shatan tayar ko kuma yana dauke da akuya tana kuka ar-rugha shine kukan rakumi al-quwat shine kukan saniya tayar kuma to wato kukan akuya an gane ko larabcin su kenan larabci duk kowanne kuka ne amma an bambanta sunayen larabci kowanne yana da sautinsa sautin rakumi rugha ake kiransa sautin kukan saniya kuwa akar da lahun ijilan jasadan da kuwa shine mo kukan saniya kenan wannan kuma na koya baya haka ko na maka manzo Allah ce dukkan wanda ya karbi rakumi na cin hanci ko ya karbi saniya ta cin hanci ko akuyar cin hanci to za a dora masa ita zo da ta farfajiyar kiyama kuma tana kuka ta iya yi wakila daga cikin mu nan kowa ya sha gani ko waɗansu daga cikin mu sun sha ganin mutum na dauke da rago ko akuya haka amma ba na ga akwai wanda ya taba ganin wani ya dauki rakumi haka to a kiyama za ka ba na jin wani ya taba ganin wani ya dauki sa haka to duk a kiyama za ka haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna kaga wannan hadisi na magana ne akan masu mukamai da manzon Allah ya ba su mukamai a zamanin sa idan suka yi wannan ga hukuncin to ina ga a zamanin mu yanzu thumma rafa'a yadayhi sannan sai manzon Allah ya daga hannayensa sama hatta ru'iya ufratu ibtayhi har aka hango wato ainihin kyallin wato ainihin hamatarsa biyu an gane ko aka hango hasken hamatarsa biyu fa qala yace allahumma hal ballag ya Allah shin na isar na faɗa musu kar a tashi sai ban faɗa ba na faɗa saratan so uku yana cewa Allahumma hal ballat Allahumma hal ballatu Allahumma hal ballatu haka manzo Allah ya wannan hadisi muttafaqun alayhi Imam al-Bukhari da Imam Muslim suka wallahi abun ba wasa bane dukkan wanda yake da wani mukami na dukiyar jama'a hannun sai tsoron Allah don kamar yadda na faɗa muku a wancan makon akwai bambanci tsakanin ka cuce ne kaɗai da ka cuci dukiyar jama'a yanzu misali ka samu wani mutum ka kwace dubu ɗari a wajen kuɗi kaɗai ka ga haramun ne sai ka zo ka ɗauki kuɗin lokal gamman dubu goma ka ga haramun ne kuma kuma kowanne yana da girma wani kuɗi suka fi yawa ba dubu ɗari ba amma wanne ya fi girman haƙƙi dubu goma nan na local government ya fi wahala an sa tambaya a ciki domin wancan na mutum ɗaya ka iya samun sanan da ke ce ya yafi mutanen local government mutum dubu ɗari biyar a wata local government wata miliyan ɗari za ka iya taro su lokacin sun yafi amma dinka ko wani ya ce ya yafi wani ɗan garadin ba yana nan ba zai taɓa yadda ba wallahi wani ɗan garadin ɗan sababi ba zai taɓa yadda ba wallahi da in da baka sani ba ma shi na ma da ya sani a ba zai yadda ba to a shi ne wannan ake magana laifin ta fi girma laifin ta fi girma to amma illar da suke faruwa shi ne ni abin da na imani da shi inda a ce malanta za ta canza rawani dan ba za mu ce malanta ta canza zane ba dama ba zane gare ta ba da malanta za ta canza rawanin ta daga rawanin tsoro da fadanci da kwaɗayi zuwa ga rawanin takawa da ikhlasi da jarunta al'amura za su wallahi don wannan hadisin wani gwamna aka taɓa karanta wannan hadisin wani soja ko na farar hula wani shugaban karamar hukuma aka karanta masa wani sarki aka da aka karanta masa wannan hadisi to amma ga cikin gudun da haka shi yasa kullum ake sace kudin jama'a kullum Najeriya ƙara samun kudi take kullum talaka ƙara shan wahala yake kullum Najeriya ƙara samun kudi take kullum kuma talaka yana ƙara shan wahala saboda kudin gaba ɗaya sacewa ake ƙararar ba abinda ake ragewa in ba kudin albashi ba da na sayan takarda eh to alhamdulillah ni dai ban sani ba ko cikin wani ya karanta wannan hadisi ba a karanta wannan hadisi ba to kaga kwanaki ya ce kuma shari'a sun sami mai girma gwamna da shirin majalisar sa an mutu sai muna ta yi ni daya ko kuma ta waɗansu awanni lalle kan da a ce an karanta wannan hadisi zai shekura ne amma ina jin ba a samu wanda ya karanta shi ba cikin shi dai abin da ke faruwa shine wato nau'ikan malamai ko kuma nau'ikan masu wa'azi karin ce malamai nau'ikan masu wa'azi guda biyu ne ko ka ce uku nau'ika biyu din nan duk akwai kurakurai cikin wa'azin su nau'i uku shine wanda yake saka tsakiya nau'in mai wa'azi na farko wanda yake kawai zai kai kai shi kake so ya faɗa maka wannan ba mai kaunar ka bane ba addu'a kake so a yi maka addu'a zai wa'azin minti ashirin ya yi addu'ar minti arba'in kaga wannan ba mai wa'azin kirki bane ba ya da wani amfani wani ko zai yi magana ya yi magana ya yi magana ya faɗi hadisin ya faɗi hadisin ya fassara shi bai juya shi zuwa kan kowa ba amma kafin ya kare sai ya yi wata kalmar da za ta nuna shi wanda aka hadisin ga wanki bayan ya amma irin abin da bai girmawa ne ya mana lokaci kaza lokaci kaza kan Allah saka da alkhairi ma na baya cikin wannan hadisin na da ya fitar da shi da wayo idan malami ya ga dama zai iya wannan a inji ya yi Allah da manzon sa wallahi zai sha kwana sai masa addu'a kaga ya sha kwana ki to kaga wannan nau'in na malamai su suke kusar da mu dan galibi su ne kusan kullum kusa da gwamnati kusa da a sarakuna kusa da masu mukami kusa da masu kuɗi manyan attajirai irin wannan malaman su ne dan su matsalar manyan attajirai ba za su iya zuwa nan su ji hadisi ba yadda kai za ka zo kai in ba wanda Allah ya ji kansu ba sun fa karfin su zo masallaci wani ya tsaya yana ce musu kaza idan malamin na so sai je gidan idan kuma ya je kaga dole sai ya yi fadan tikin to dan ya je wani abun su yake so to babu yadda za a yi faɗin komai da komai dole ya faɗa sama sama dole ya faɗa sama sama to wannan nau'i na farko kenan nau'i na biyu kuma daga cikin masu wa'azi waɗanda su kuma a madadin su fito da hadisai irin waɗannan sai su fige da zani da cin mutunci da ba'a da wane ne to kuma kaga wannan kuma shi ma wata hanya ta aka shiga daban amma ka karanta hadisi kana bin kalmar ɗaya ɗaya ɗaya kana fassarawa ka duk wanda yake jin larabcin ba haka bane to kaga sai ya bayani to kaga ko da mutum bai yarda da kai ba dai ya riga ya san lalle ka faɗa masa ne to nau'i na uku na tsakar tsakiya shine mutum zai tsaya tsakar tsakiya ba zagi ba cin mutunci ba wani abu amma kuma sai an faɗi hadisin manzo Allah kuma sai an fassara shi kuma za a fassara shi ba fassara tarihi ba me ya fassara tarihi abin kamar yadda shi duk kamar da ne ya faru ban da yanzu kaga idan malami su gada ma sai wannan son zuciyar idan an ce kafirai sai ce kuffaru makka idan an ce mushrikai sai mushrikan larabawa idan ce yahudawa sai ce ka'ab bin al-ashraf wanda an kashe cikin lokacin rayuwar manzon Allah ba zai faɗi yahudawan yanzu ba zai hada ayoyin alqur'ani da rayuwar jama'a ta yau ba ba zai hada hadisan manzon Allah da rayuwar jama'a ta yau ba to kaga idan aka yi wannan kuma ba za a saba hisar addini ba har kiyama ta tashi saboda haka lalle lalle waɗanda Allah baiwa nauyin gudanar da jama'a a hannun tsoron Allah ta sani wannan tambaya tana nan tana jiran وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال من كان عنده مظلمه لاخيه من ارضه او من شيء فليتحلله منه اليوم قبل ان لا يكون دينار ولا درهم ان كان له عمل صالح اخذ منه بقدر مظلمته وان لم يكن له حسنات اخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه wannan hadisi an karɓo daga abu huraira Allah su kare ta gare shi daga manzon Allah sai da amincin Allah su kare tabbata gare shi kala ya ce man kanat indahu mazlimatun li akhi wanda ya kasance yana da wata dukiyar zalunci ta dan uwansa a wurinsa ka zalunce shi mazlima shine duk abu na zalunci sawa'un kudi ne ko wuninsa min irdihi na mutuncinsa ne aw min shay'in ko kuma kowane irin abu na dan uwanka ka zalunce shi abin na wurin ka falli yatahallalhu minhu al-yawm to ya nabi ya yafe masa a yau at-tahallul ma'ana ya warware ka kaga ma sai aka ce halla ya hullu kamar kunte igiya ma'ana kayan zalunci da ke wurin ka kamar wata igiya ce ka daurawa kanka ka daure kanka tamau ba wanda ya ce kunce ka sai wanda ka zalunta shi ne zai warware ka shi ne sai falli yatahallalhu minhu al-yawm ya nemi ya kwance masa ya warware masa ya yafe masa a yau abinda manzo Allah yake nufi da cewa yau ma'ana yau a rayuwar duniya kafin gobe kiyama kamla Allah ya kuna dinarun wala dirham tun kafin wani lokaci ya zo don da babu dinari babu dirham babu saifa babu dala babu wazobiya in kana lahu amalun salihun ukhiza minhu bi qadri mazlimati in yana da wani aiki salihi da ya taba yi to za a karɓi wannan aikin nashi gwargwadon zalincin da yi ka zalintuwa na wani kuɗi na kaza sai a ɗauki ladan ayyukan ka gwargwadon zalincin da kai masa sai a baki haka ma wane haka ma wane ana ta ɗaukar ayyukan ka na ladan ana biyan haƙƙin mutane sawa'un wannan haƙƙi na jini ne kamar ɗan daban da ya zare takobi ya sassare mutane ya soki wannan ya soki wannan ko kuma haƙƙi na dukiya kamar ɓarawan da ya sata ko ya fushi da makami ko kuma attajirin da ya danne dukiyar wani ko kuma yaron gidan da ya saci dukiyar wani ko kuma mai mulkin da ya danne kudin talakawa kowane ne duk ya shiga in dai yana da aiki na gari daga cikin aiki na garin za a dauka a biya mutane haƙƙin wa illam yakul lahu hasanat in ko baya da dangin ayyuka kyawawa ukhiza min sayyi'ati sahibihi to za a dauko wani rabo na mummunan aikin dan uwansa da ya zalunta fa humila alaihi sai a dora masa shi rawahu al-bukhari imam al-bukhari ya rawaito to kaga shawarar da manzon Allah kenan ya bayar ka nemi a yafe tun daga yau wannan at-tahallul inda manzon Allah ya fassara ɗaya ne daga cikin biyu ko dai ka bashi kayansa da ka zalunta kaga ta halalta ne ko kuma ka nemi ya yafe ma haka nan gurin ma ta halalta ne min al-mutaba'a wal mutalaba yanzu ba sai an nemi abin aurinka ba wannan kuma za ka yi ne yau dan ya ce al-yawma yau din ba wai yau ta asabar da magariba ba a'a yau ta duniya kafin mutuwa yau ta duniya kafin kiyama to wannan dole ne ka nemi ɗaya daga cikin biyu ko dai ka nemi ya zai maka ko kuma ka ɗauki haƙƙinsa ka ba shi idan ba ka yi ɗaya daga cikin wannan ba ka je kiyama to za a yi ɗaya daga cikin ababai guda biyu ko dai a ɗauki ladan ka a ba shi in kana da aikin ladan in ko ba ba ɗauko zunubin sa a ɗora maka wannan shine babu wata hanya da ba wannan ba duk yadda ka ciyar da miskinai duk yadda kai istighfari ko halala ko karatun qur'ani da zikiri da ibada wallahi tallahi wannan ba zai sa a yanke ba haƙƙin yan uwanka da yake kanka ya haka ne kowa da sai ya shiga sata bayan ya yi sata ya zo ya yi istighfari a masallaci 100 da safe 100 da yamma ya ko dubu aka ce mutum ba sai ba in dai da istighfari na walwale matsalar sata da zaka ba tare da ka biya mutum haƙƙinsa ba in istighfari na walwale matsalar fashi da makami da mutum zai yi ko zubar da jinin wani to ai da ya za a yi shari'a ta zama haka ai ba hikima ma ce babu hikima a cikin shari'a inda haka za ta zama shi istighfari da hailala da menene zai kankare abin da kai ne tsakaninka da Allah ka saba Allah kai ne baka shiga haƙƙin wani ba ko jini ko dukiya ko mutunci shine kawai amma in ba haka ba bai zaka yi kawai wani hadisi rawahu al-bukhari imam al-bukhari ne ya rawaito shi وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه متفق عليه an karɓi wannan hadisi daga Abdullahi ibn Amr bin al-As Allah ya kare ta a gare shi anin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga manzon Allah tsira da mutum Allah ta kare tabbata gare shi kana ya ce al-muslimu musulmi man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi wanda musulmai suka kubuta daga harshensa da hannunsa wal muhajiru mai hijira man hajara ma naha Allah anhu wanda ya kaula cewa abin da Allah ya hana ma'ana cikakken musulmi wanda ya tsuku alaihi annahu muslim zai gaskatu a kansa cewa shi musulmi ne shine man salimal muslimuna bil lisanihi wa yadihi yan uwanka musulmai sun kubuta daga sharrin harshen ka ba zagi ba giba ba cin mutunci ba abaiki ba ba'a wa yadihi sun kubuta daga sharrin hannunsa baka dake su ba baka zubar musu ba baka barar musu ba baka sa hannu ka ɗauki haƙƙin su min lisanihi wa yadi ta kowane irin hanyar cutarwa da za ta iya da hannu ko da da rubutu ne ko da da ishara ne ko manzon Allah ya faɗi harshe da hannu saboda galibin ayyuka da hannu ake amma ai ka iya samun wani mai hannu ɗaya ne ko baya da hannu ko ɗaya ma amma ya umarni a yi sata kada ce ba ya ciki hannunsa yana ko ya ce ai ba da hannunsa ya karba ba bayarwa ya amfani da shi aka fitar da kudin daga wancan account aka bayar da su wancan account ba su zo hannunsa wajen kashewa ba za su shiga hannunsa ba wajen rubuta ba su shiga hannunsa ba ko ba wai kawai kamawar a hannu ake bukata ba a'a ya amfana da su ta kowane irin nau'in amfani zawon ya karba da hannu ko bai karba ba su ya da haka dai musulmi na gari shine musulmin da yan uwansa musulmai suka kubuta daga sharrin harshen sa da hannunsa wal muhajir shi ko al muhajir man hajara ma naha Allahu an wanda ya kaura cewa duk abin da Allah ya hana wannan ita ce babbar hijira ta farko daga nan sai hijira ta biyu wanda ita ce al intiqalu min baladin ila baladin mutum ya tashi daga wani gari ya koma wani gari ya tashi daga garin da ba a aiki da shari'a zuwa garin da ake aiki da hukunce hukuncen Allah wannan ta biyu ce amma babbar wadda take sai in ta samu wacce za ta samu shine mutum ya kaura cewa abinda Allah ya haramta muttafaqun alayhi kaga ko Allah ya haramta zalunci saboda kaga wannan hadisi ya dace da wannan babu ta bangare ta da ta bangaren man salimul muslimuna bil lisanihi wa yadihi da kuma ta bangaren man hajara ma na Allahu an duk ya dace da da cewa mutum ya nisanci zalunci kuma abin da ya zalunta ya kokari ya mayar don kafin mutuwa ta zo masa eh aiyo an ce wanda musulmai suka kubuta daga sharrin hannunsa da harshensa galibin hadisin wannan yana nuna musulmai kenan in sun kubuta daga sharrin hannunsa to amma kafirai fa saboda su kafirai a asali dama ba a ce su kubuta daga harshenka ba ko hannunka sai in an samu ɗaya daga cikin sabubban da ke tabbatar da haka shine kamar zaman amana ka ganin su ma dole su kubuta daga sharrin harshen mutum da kuma hannunsa idan ana zaman amana da wato almu'ahadun kenan cikin kafirai ahlul zimma kenan cikin kafirai ko waɗanda aka yi yarjejeniyar wutar yaki ko waɗanda kaza ko waɗanda kaza waɗanda ke akwai sharuɗa amma al-aslu fihim cewa za a yake su in ko aka yake su za a ribaci dukiyar su to amma ana daina yakar su ana daina ribaci dukiyar su idan ana zaman aminci da su sun zanto kamar ahlul zimma ko ana zaman yarjejeniya da su yanzu zaman kafiran Najeriya ba za ka ce zaman aminci ba sai dai ka ce zama na yarjejeniya domin zaman aminci shine an ci mutane da yaki suka ki musulunta sai a bar su akan addinin an gane ko kaga wannan sun zanto ahlul zimma kenan amma waɗanda ƙasa ta haɗa ku ko gari ya haɗa ku kuna nan tare da juna sai dai a yi zaman yarjejeniya an gane ko to idan aka yi zaman yarjejeniya kuma sai da ba za su cuce ko ba za ku cuce su ba haka haramun ne kai musulmi ka ce za ka cuci duke su ko na makamancin haka amma matukar a'lanu alaikum alhar sun shelanta ya karku to ba magana kuma a kare duke su ko mutunci in sun shelanta ya karku ina fatan kun fahimci wannan matsalar da kyau wannan hadisi muttafaqun alaihi imam al-bukhari da imam muslim suka rubuta وعنه رضي الله عنه قال كان على ثقل النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجل يقال له كركرة فمات فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو في النار فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد غلها رواه البخاري وانا حديث جماعة أنكر عبد الله بن عمرو بن العاص yace kana ala sakalin nabi sallallahu alaihi wasallam lafazin sakal yana nufin iyali ko kuma haja ko kaya da haka dai sakal a nan gurin a yadda siyakin hadisin ke nunawa waɗansu kayayyaki ne ko na ganima ko na zakka aka tara sai manzon Allah ya ɗora wani mutum akan wannan dukiyar ana kiransa da suna kirkirar kana ala sakalin nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun yuqalu lahu kirkira akan kayan da ke hannun annabi na gudanarwa kafin a raba zuwa ga masu ko na ganima ko na zakka akwai wani mutum da aka tsorawa kula da su ana ce masa kirkira fa mata sai wannan mutumin ya mutu fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzo Allah sai huwa fil nar yana wuta manzo Allah sai kirkira kan ana wuta fa za a buyan zuru na ilaihi sai sahabbai suka tafi suna bincike a gidansa don su gano me yayi fa wajadu aba'atan sai suka samu wata abaya kamar irin alkyabba din nan guda daya ko ka ce babban riga guda daya wadda ko jamfa babu kad ghallaha wanda ya sace ta cikin dukiyar ganima kafin araba ba babban riga guda daya ba jamfa ya dauka cikin dukiyar da take ba tashi ce cikin kadai ba tasu shi da jama'a kafin a raba inda an raba kila zai samu wannan babban rigar goma ba kila ya iya samu wannan raba to amma da ya sata kafin a raba sai maza Allah ce huwa bin nari yana wuta to kasa ko dan su bata garin malamai da suke cewa idan wani ya saci kudin gwamnati suke cewa to wai dukiyar da Najeriya take da ita gaba ɗaya idan da za a raba kowane ɗan ƙasa a baki abinda kasa ta ɗin nan ya wuce iya rabon ka da in za a yi rabon arzikin Najeriya? Idan aka samu wanda ya san AI Najeriya kan tana da kuɗi biliyoyin daloli wanda yanzu a raba yan Najeriya mutum miliyan ɗaya ɗin nan a mutum miliyan ɗari da ashirin to kuɗin Najeriya miliyan ɗari da ashirin ne kaɗai. Akila kowa ma zai sami wato miliyan hudu miliyan biyar ko goma ko wani makamancin haka. to shi ya saki miliyan biyar ta yi cikin kudin ka dauka wallahi ko wani malamin da ya bada wannan fata wata sarrai da cikin kudin ka ne ka dauka dan ka saci wata yar miliyan biyar yanzu a yi rabon arziki ka sar akai inda za ka samu miliyan goma ma'ana shi yanzu har yanzu ma yana bin Najeriya akwai tuku to inda babu wata illa a wannan fatawar sai in cewa fatawar za ta bude kofar sata to wannan illar kadai ta isa ta haramta wannan fatawar inda a ce illar kenan fatawar ta tsaya ne akan in an ba da wannan fatawar ta an bude kofar sata daga nan babu aminci to kaga da wannan kadai ta isa illa to ballantana bayan wannan farko dai wa ce maka zai tsaya a tsaya rabansa ka ba shi certificate da cewa in an gina ban Najeriya yana da miliyan biyar to yanzu ya za ka ci miliyan ɗari ka gane banka tasa'in da biyar kenan da ya saci miliyan ɗari ko ba a masa komai ba sai wani ya gani washe ɗari shi kuma ya saci miliyan ɗari biyu wani ya saci biliyan wani ya saci kaza ka ka haifar da barnar da ba wanda ya sai toshe ta da fatawarka shi yasa irin wannan malaman ba wakilan musulmi bane ba ko da kirista sun ji su kasa kafa mana hujjar su ba wakilan musulmi bane waɗannan ba musulunci suka wakilta ba musulunci ne sai haka ba ba qur'ani bane ba hadisi bane ba farko kenan na biyu wanda wannan illar ta cewa za a wuce gona da iri wajen satar ta cewa kuma ka bada certificate kowa ya sata a aslan dukiya ko takuce ko uku in dai tana haɗe da juna bai halatta ka ɗauki wani abu ka ci gashin kanka sai an raba an baka sai da yarjejeniyar saura an gane ko mukaddara nan gurin wani ya shigo masallacin ne ya ba mu miliyan ɗaya ce mu rarraba ga mu nan dai cikin nan gurin ƙwaryar nan kila mu ashirin ne ko talatin banda na waje tunda sun fi yawa na nan da ya ƙwaryar mu talatin ko kaza to kafin a raba kawai sai wani ɗauka ya ta sarrufi da shi kaga in an raba yana da rabuwa ko da abin da ya dauka bai kai rabansa ba wanda inda an tashi rabo sai dai yake da hululi to kuma wanda ya fi muni kai ma'aikacin aikin gwamnati an baka albashinka an baka allowances ɗinka an baka kudin hayar gida kiwon lafiyar 'ya'yanka iliminsu kudin kwanan daji da komai don an ware an baka kuma ka zo ka ɗauki na jama'a da wace hujja da wace hujja to saboda haka duk wannan suna ciki dukkan waɗannan haramun kuma wallahi kowanne mutum yayi ba yadda za a yi ya kuɓuta gaban Allah sai in ya nemi ɗayan biyu ya nemi a yafe masa ko ya biya ba wata hanya da ba wannan ba fa ina ƙara jaddada mana istighfari da hailala da gina masallaci duk ba za su kai labari ba don wallahi waɗansu malaman ba su da imani wai da yake wai su gina masallaci wai ka je umara ka ba su kujerar umara su da 'ya'yansu shi ke nan wai za su je su faɗa Allah a kaba ma'ana Allah baya ji anan sai an je Ka'aba kaga wani jahilci ne ma mu dauka wai addu'a ba sai mun je Ka'aba mu ba Yahuda bane ba Yahuda ne aka ce su je Baitul Maqdis mu kuwa cikin addinin mu manzo Allah ya roƙa mana rabbana laka wasanna inna sina yan tsakanin musulman da suka taba zuwa aikin haji tunda aka turo annabi da musulunci zuwa yau tsakanin musulman da suka taba zuwa da waɗanda ba su taba zuwa ba su suka fi yawa tsakani da Allah adadin wanda suka suka taba zuwa aikin hajji da umara cikin musulmi da wanda ba su taba zuwa ba su wanda suka taba zuwa din za su kai nawa cikin 100% su Allah kalle in sun yawa ka ce goma cikin 100 to sai ka dauka 90 cikin 100 din nan don Allah ba zai kula addu'ar su ba tunda ba su taba zuwa ba umara ba ko aikin hajji ko ba su da kuɗin da za su je wani ma ya mutu bai je ba Allah bai taba ansa kiransa na cewa ujibu da'wata da'i idza da'an ina ansa kiran mai kira idan ya kira ni ina maganar sa cewa qala rabbukum ud'uni astajib lakum dan anan an ce in an je maka ko yan an je mu ko baitul maqdis kaga duk dukkan waɗannan al'amuran ne da ya kamata wato irin waɗannan malamai su kula da su to amma ba su kula da su su faɗa mutane su kuma mutane da waɗansu wanda suke masu mulki ko 'yan siyasa sai a haka ne a ba kawo kuɗin umara a ba da kujerar umara a ba da kujerar aikin haji sai kawai da a yi tara rusa a riya wallahi tallahi da ka bai wani malamin kudin umara da ka bai wani malamin kujerar umara gara ka je asibiti ka samu wani bawan Allah da yake bukatan dubu ashirin a masa aiki ka je ka samu wani talaka da yake bukatan dubu talatin ya biya kudin haya na shekara biyu inda zai zauna don yana unguwa ta masu sauƙin kuɗi ka je ka samu wani bawan Allah ka ba shi dubu ashirin ya samu masara ya ajiye wanda zai ci a gidansa ta shekara amma kawai ka je ka ɗauka ka ba waɗansu malamai malaman ma can zaman na mala'u ɗaya wanda suke masu miliyoyi kuma waɗansu ma ‘yan bida kuma ba haka wani ba na rufa mana asiri kaga da mutum ya san iya kashe wannan kudin duk da haka ya aikin banza wallahi ko lada da sisin ko gura ka samu ba ko ka kai malami ɗari ina tabbatar maka in dai irin wannan kudin ne ko ka kai malami ɗari wallahi tallahi baka da lada ko da ni kai baka da lada kar ma ka kai ni baka da lada ni kar ka kai ni inda irin wannan kudin na rantse da Allah baka da ladan komai a wurin Allah kuma zalunci kai yo na sai ga lada ya fada musu mana ya zai zai biya musu su biya kudin zata je su ji umara in bai sani ba to bai sani ba lawa Allah rufa mana to abubuwan wato sun lalace matuka sun lalace shi yasa kuke ganin lokacin mutum idan ya dauki zafi sai ya rasa ma me zai faɗa wallahi Allah ko kudin da ake ɗauka na hukuma ana biya wa mutane aikin haji iri-iri ne misali akwai waɗanda ake ɗauka 'yan social welfare masu kula da ayyukan alhazai aikin leburanci suke ko hidimar alhazai ko tsara su da kaza da kaza ɗinsu wannan babu laifi a cikin gwamnati ta ɗauka ko waɗansu malamai da za a ɗauka wanda aka san za su wayar da kan alhazai su sanar da su yadda za su yi aikin hajji daidai wannan babu laifi ko gwamnati ta ɗauka daga cikin waɗannan kaga wannan kenan ko kuma gwamnati ta ga dama a cikin gwamnatin jiha tunda ta musulmai ce sai ta ga wani adadi na bayan Allah da ba su taɓa zuwa aikin hajji kuma ba su da halin zuwa sai ta ɗauka bisa ga adalci abu ƙananan hukumomi ƙananan hukumomi can a ɗauko mutum uku na a ɗauki kaza ba tare da cewa wai ya san wani daga sama ko bai san wani ba sai aka bashi wannan babu laifi a ce amma haka kawai dan gata na taɓa zuwa masa da kuwa bane ba kuma da niyyar zan je in yi wazi ba ba kuma da niyyar ni ma'aikacin alazai bane ba a kawai dai ina da wani dan majalisa da ya sani ko wani kwamishina ya sani ko wani a gamar house dangin din maganin ya sani sai a yi haka ka zo wannan zalunci ne ko bayan ni kuma in je in sake yin fadanci kuma ba ni na matata ba ni na kanwar matata ba ni na kanwar yayar matata duk ba haka ba dan Allah ka ga duk wannan zalunci dan babu wani hujja da yin wannan babu wani dalili فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا أداءة قد غلها وذلك هو في النار رواه البخاري duk da haka abin da nake so in jaddada mana a wannan dan in ba mu tasawuri mai kyau su waɗannan mutanen da suke sata a cikin harkar gwamnati ko kuma kowace irin nau'i na sata a matsayinsu na musulmai suna nan sunan su musulmai ba su kafirta ba ba ma da'awar su kafare ne dan haka ne ma muke musu wa'azin su daina wannan inda mun ce kafirai ne da sai mu ce ga yadda za su yi su tuba dawo musulunci amma musulmai ne saura da mai duk hadisan da suke nuna za su shiga wuta wannan hadisai suna nan a wannan matsayi na za su shiga wuta an gane ko sai bayan Allah madaukakin sarki ya ga dama ya yafe tunda ya ce wa yafiru ma dunu zalika liman yasha amma kar ku manta yafewar da ake sa da ita ce yafewa ta taka da shi ita aka fi tsammani sama da kowane laifi da yake na haƙƙin dan adam ne an gane ku na farko kenan na biyu idan sun shiga wata da wannan zunubin ba za su dawwama ba a ciki za a yi musu dai azaba gwargwadon shekarun da suka cancanta su daɗe a ciki to ita ko wuta ko minti ɗaya mutum ya yi ya shiga uku wutar duniya da ubangiji ta ala ce a fara'aitumun narar lati turun أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين Allah sa ta zanto tazkira wa'azi wutar duniya ka je wajen mai tsire ka dan koya hannunka akan garoshi ka ji me zaka ji to sai tazkira din ka ji zafin ta za ka iya takan biyu akan wannan garoshin wutan zai wahala to wannan wutar ta duniya din da zafinta da komai kashi ɗaya ne cikin saba'in na zafin wutar lahira kashi ɗaya ce cikin saba'in na wutar lahira shi ne ta zikira don ta tsananta da kai wucin don wucin tafi shi yasa a duk lokacin da aka jefar da mutum gaba ɗaya sai kayan cikin su fito gaba ɗaya sai fatar ta kone wutar duniya ko sai ka daɗe kana ci kafin fatar ta kone gaba daya amma nan kullama nan da juluduhum faddalnahum juludan ghayra yusuf na dijas juludu narkewa suke gaba ɗaya su ba mutuwa sai a canza mutum wata sabuwar fatar da ya zo kuna azab kada su dandana azaba وعن أبي بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض يوم خلق الله السماوات والأرض السنة اثنا عشر شهرا منها أربعة حرم ثلاث متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان ثم قال أي شهر هذا قلنا الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال أليس ذو الحجة قلنا بلى قال فأي بلد هذا قلنا الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال أليس البلدة قلنا بلى قال فأي يوم هذا قلنا الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال أليس يوم النهر قلنا بلى قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا وتتلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم أنا فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض على ليبلغ الشاهد من ليبلغ الشاهد الغائب فلعل بعض من يبلغه أن يكون أو آله من بعض من سمع ثم قال ألا هل بلغت ألا هل بلغت قلنا نعم قال اللهم اشهد متفق عليه an karɓa wannan hadisi daga abu bakarata shi ne mafayya ibn al-hari Allah shi kare da gare shi an nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga manzon Allah tsira da amincin Allah shi kare tabbata gare shi qala yace inna zamana qad istadara ka hay'ati yace zamani ya kewayo ka hay'atihi kamar yadda yake hada me yake nufi da zamani ya kewayo kamar yadda yake a da tun lokacin jahiliya larabawa sun gada daga cikin furfushin abin da ya saura na addinin da na wanda annabawa suka zo da shi cewa waɗannan watanni guda hudu watanni ne masu alfarma wato kenan watan zulkada da zulhijja da almuharram suna jere da juna da kuma watan rajab shi kuma awali watanni ne masu alfarma an haramta yaƙi a cikinsu an haramta zubar da jini cikin su ma'ana sai bayan an fara karkar ku farmaki ne sannan za ku rama to amma sai suke da wata al'ada idan suka so su kai wa mutane farmaki na yaƙi sai ya zanto ana cikin waɗannan kwanakin to sai su je su yaƙi misali kamar a cikin watan zulhijja ko al-muharram tare da an haramta ya zama su yaƙi sai su rama shi da watan safar kun gane ko ina ganin kun fahimta ba an haramta yaki ba cikin zulhijja da almuharram da rajab da zulqada to da almuharram ya zo gashi suna so su je su yaki su ce a bari sai safar za su yi jinkiri bari su je su yaki yanzu da an hana su idan ya so in safar ya zo sai su kin yaki a ciki kaga sun rama wata da wata sun ci bashin wata ina ba da fahimta sai wata shekarar ta zo kuma wata rigima ta sake faruwa sai su kara cin bashin wata sai wata shekarar ta zo su kara cin bashin wata ana nan har sai waɗannan suka cakuɗe musu daidai lokacin da watan zulhijja zai sake dawa a littafin sa yadda yake bayan ciye-ciyen bashin sai ya dace a lokacin annabi ya je wannan aikin hajjin sai ce inna zamana qad istadara ka hay'ati zamani ya kewayo a tsarin da yake daidai wa daida yau ma khalaqa Allahu samawati wal ard yadda Allah ya tsara ya ci gaba da gudana tun ranar da ya halitti sammai da ƙasa kafin larabawa su zo yuhillunahu aman wa yuharrimunahu aman liwatu wa iddata ma harrama Allah wa yuhillu ma harrama Allah zuyyina lahum su'u a'malihim wallahu la yahdi al-qawm al-kafirin su yadda suke yuhillunahu aman wa yuharrimunahu aman a wannan shekara sun gana sai to kai lalle haramun ne ba a yake al-muharram wata shekara in ta zo sai su halatta sai su bashi wata shekara ta zo su halatta wannan su ci bashi wata har sai suka saka da watannin su kasa babban cewa saboda sai dan ya riga ya kawanta musu ina fatan kun bai je na zamanin garin su zaka ya ce manzo Allah ce as-sanatu sna ashara shahra shekara watanni goma sha biyu ne minha arba'atul hurum daga cikin su akwai watanni guda hudu masu alfarma salasun mutawaliyat guda uku suna bin juna su ne mutawaliyat zulqa'adati wa zulhijjati wal muharram su ne uku masu bin juna watan sha daya da na sha biyu sai kuma watan daya tunda in shekara ta kare za a shiga shekara kaga sun zama a jere kenan wa rajab mudar sai kuma rajab wanda ake kiran sa rajab na mudar mudar kabila ta cikin kabilan larabawa annabi na dangantuwa zuwa cikin su an ce masa rajabu mudar saboda suna da waɗansu al'adu da suke gudanarwa a ciki a lokacin jahiliya sai masa Allah ce rajabu mudar to yanzu mu ba muna cikin rajab ba yanzu waɗansu suna nan suna ta azumi ko a shi ma duk bid'a ne duk ba ya da asali duk ba ya da asali cikin addini duk ba ya da asali cikin addini azumin zuwa an gane ko wai a yadda zaka san ma abin jahilci ne ba ilimi bane ba azumin tsoho ka'idar tsofaffi waɗanda suka tsoho ma an yafi musu azumin gari duka to za ka kara musu wani extra wata guda yaya za a yafe musu azumin anas dan malik da ya tsufa kullum sai ya tanada abinci ya baiwa miskini shi kuma yi da cin girki abinsa saboda Allah ce wa alal ladina yutiquna hu fidyatun ta'amu miskin waɗanda za su iya kai azumi amma da ta kurgo shi saboda tsufa to sai su fasa azumin su rinka ciyar da miskini a'a mai walasa sai dai a ce kuma kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin wannan sai rama idan ya samu sauki ai idan mutum ya wata rajab kam ya tabbatar bid'a yi baya ciki wannan kenan mutum ya yi azumi watan rajab ya hada da nasa aban kuma duk bid'a yi ya hada su a jere gaba daya ka'idar azumi na nafila sai dai kai yau gobe ka huta Abdullahi bin Amr bin Azmi ce a manzon Allah ina son ya azumin nafila yace ya azumi uku a kowane wata yace na mutar haka yace ya azumi takwas a kowane wata kai kaza a kowane wata kai kaza a kowane wata dai cewa zan yi sama da haka har manzon Allah ce yi gobe ka huta kai ji gobe ka huta sai ce zan yi sama da haka manzon Allah ce babu sama da haka babu sama da haka hadisi yana nan cikin bukhari yace babu sama da haka a habu siyami ila Allah siyamu Dawud kana yusumu yawman wa yusumu yace azumin da Allah ya baka na azumin annabi Dawud yau yayi gobe kuta jibi ga shi kuta amma babu sama da haka kuma annabi yace la sama man sama al-abad babu azumi ga wanda ya azumi na dindindin ba ka fara ba kuma ka jira azumi zan ka tafi ba ka da shi ba a yi ta zaucin azumi wannan ai daban ne wannan daban ne karka haɗa shi da wannan yanzu muna so mu rushe wannan kada haka da azumin tsofaffi babu shi cikin addini in da wannan da kyau a ranar baya da bambanci da sauran kowane wata ta fuskar azumi ka iya yin azumin nafilan da ake a sauran watanni azumi uku a kowane wata a ayyamul biyu sha uku da sha hudu da sha biyar ya halatta azumin litinin da alhamis ya halatta azumin karshen wata biyan karshe ko ɗayan karshe ya halatta hadisi cikin bukari ya nuna wannan ka iya a cikin dukkan kowane wata a cikin hadarajar amma ware shi kai masa wani azumi na daban da wani itikadi da sa ran wata lada bid'a ne babu shi a addini kun gane wannan da kyau watan da annabi yake yawaita azumin nafila ciki shine watan sha'ban Aisha ta ce ban taba ganin annabi na yawaita azumi ba cikin wani wata sama da watan Sha'ban dan haka baya azumta sa gaba ɗayan sa wannan yana da cikin Bukhari to amma ran dukkan baya da asali cikin addini ko alama an bai mai da kyau inna zamana qad istadaraka hayatihi yawma khalaqa as-samawati wal ard yawma khalaqa Allahu as-samawati wal ard as-sanatu 12 shahran minha arba'atun hurum ثلاث متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب ومضر درجة عند قبيلة مضر كي جيم ماشي سكي جيم أنتشي دا وطنش الآدو كوجبا الذي بين جمادى وشعبان شيني وطن ديكي تكير الجمادى لشعبان أمس جمادى الآخرة بأكل شعبان بطو وانا وطن تكير شيني رجب ثم قال سيما الله سير صحابي أي شهر هذا wani wata ne wannan muke ciki kulna abubakar fi ce sai muka ce Allahu wa rasuluhu alam Allah da manzon sa ne suka sani sun fi san watan zulhijja ne amma tsammanin su kasu ce zulhijja ne wahayi ya sauka ce an canja masa suna fatakata sai man dan Allah ya shiru da suka ce Allahu wa rasuluhu alam shi ma sai ya shiru abubakar fi ce hatta zananna annahu sayusammihi bi ismi har sai da muka yi mutum kila zai ambace shi da sunan da ba na shi ba wani yi jin da masa suna kenan kawai sai mun zan Allah ce alaysa zal hijja ba zal hijja bane ba kunna bala sai muka ce eh shine manzon Allah kawai sai mun zan Allah ce fa ayyu baladin hada wani gari ne wannan yanzu dan Allah kana cikin Kano a ce wani gari ne wannan a gudu za mu ce Kano kunna abubakar sai ce sai muka ce Allahu wa rasuluhu a'la Allah da manzon sa ne suka fi sani fa sakata sai manzon Allah ya shiru hatta zananna annahu sayusammihi bi ghayri ismi har muka yi tsammanin zai ambace shi da sunan da ba na shi ba kana alaysa albaldata yace ba makka bace ba akan ce da makka albaldata albaldatu إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء wa umirtu an akuna min muslimin kamar da ake kiranta makka kamar da ake kiranta bakka kamar da ake kiranta ummul qura duk wannan nasu ya tabbatar da wannan qul ya bala sai muka ce eh makka ce qala fa ayyu yawmin hadha yace wal yini ni yau qulna allah wa rasuluhu a'lam muka ce Allah da manzon ne suka fi sani فسكت حتى ظننا انه سيسميه بغير اسمه حتى يشيروا har muka yi tsammanin kila zai ambace shi da sunan da ba nashi ba qala sai ce alaysa yawman nahari ba ranar babbar sallah ba ce ba ranar layya ba ce kullu bada muka ce eh ranar layya ce wato min Allah Allah yake so ya shiga a ciki dan ka dauki masar din koyarwa na manzon Allah a wurin su sun san watan zulhijja wata ne mai alfarma ya sa ban da watanni ga mutane a wajen sun san ranar idi ta sa bamban da kowane rana a wajen su kuma sun san cewa garin makka ya sa bamban da kowane gari alfarmarsa da bai dade dinsa kaga ababe guda uku ya hada lokaci guda ranar idi ce garin makka ne watan zulhijja ne sai sai mai fa inna dima'akum lalle jinin junanku wa amwalakum da dukiyoyinku wa a'radakum da mutuncin junanku alaikum haram haramun ne akan ku haramun ne ku zubar da jinin juna haramun ne ku ci dukiyar juna haramun ne ku ci mutuncin juna ka hurmati yawmikum hadha kamar alfarmar wannan yinin naku na yau na idi bi baladikum hadha a wannan garin naku na makka bi shaharikum hadha a wannan watan naku na zulhijja wasa talqauna rabbakum da sannan za ku gamu da ubangijin ku fa yas'alukum an a'malikum ya tambaye ku dangane da ayyukan ku ala ku saurara ku fa la tarji'u ba'di kuffara kar ku zama kafirai bayana yadribu ba'dukum riqaba ba'd ta yadda sashin ku zai rinka yanke wuyan sashi ta yadda za ku rinka kisan kai kuna ɗaukar makamai kuna yaƙar juna kada ku yi haka domin yin hakan nau'i ne cikin nau'ikan kafirci ala ku saurara liyuballigi shahid al-ghaib wanda baya nan wanda yake nan ya zama ɗan rahoton wanda baya wanda yake nan nake wannan maganar ya sanar da wanda baya nan fala Allah ba'da man yablughu an yakuna aw min ba'di man sami'ahu mai yiwa wanda zai ɗauki nauyin isar da shi ga wani wanda aka isar wa din ya fi fahimta da haddacewa sama da wanda ya ji kai tsaye daga wajena in ji manzon Allah li yuballighi shahid al-ghaib wanda yake ne ya sanar kuma duk wanda ya ji gida sana ko wannan hadisin kadai kaje ka riki ka tara makotanka a masallaci gobe da asuba in ba wannan ba dan yayi tsawo ka rike hadisin kirkiratu dan Allah ka karanta mu da dan yau kan kirkire su suna da yawa ko hadisin kirkire to kawai da asuba ka karanta shi a masallaci kuma wanda zai isarwa abinda ban taba faɗa ba kila sai yau wanda zai isarwa da ta gamsar shine wanda zai buga kasar din ya biya wa kansu yan majalisa a karamar hukuma kansila kake da shi a unguwarka sai a manne dan majalisar tarayya na jiha audiyar kasar kwamishina ne kwamishina ne darakta ne ba wani sakantare ne mutum ya bayar da kasar ɗin ga wanda zai ci cikin waɗanda abin ya shafa tunda kaga da wayar da su a nan masallaci wanda kuma zai bayar da bidiyo kasar shi ma duk fa biha wa ni'mat wanda kuma zai ya kyautata sama da dukkan waɗannan wanda zai dauki na yin daidai da wannan babin shi kadai ba riyadu salihi na gaba daya wannan babin kadai wanda kila ba zai wuce kasar biyu ko darussa uku ko hudu darussan da zai sun makon da wannan dinnan ya kasance ya haska su a talabijin a bai ta kamar so biyu ko so a ce a sa a CTV ko a NTA kuma wani ya je Kaduna kuma a sa a Kaduna wani kuma ya je ina ne inda ka san bata inda ake taruwa da yawa da ta yau Abuja ko gidan magajin wanda kai san gurin ma dai a ji kuma kar a sa su dai a sa a maimaita a maimaita so biyu ko so uku har mutane ce wai wani kai Allah wannan kasa din da ya sauka da haka wadansu za su yi an dame su wadansu idan Allah ya rubuta masa rahota kan zasu dan wallahi ba sa ji irin wannan wasu ba sa ji Allah ganar da mu manzo Allah ta alaihi wasallam ke cewa alal yuballighi shahidul ghaiba fala alla ba'da man yablughu an yakuna aw ala له من بعد من سمعه ثم قال sannan sai manzon Allah ya ce ala hal ballantu shin na isar ala ku saurara hal ballantu shin na isar qulna na'am sahabbai suka ce sai muka ce eh qala allahumma shahad manzon Allah ya ce ya Allah ka zama shaida na isar Ima kan Allah ya san na iyakacin kokari na na isar. Domin nan mutum da ya kune mu karrabai na wanda kuke jin sauti na da mu. na iya kacin kokari na na isar kuma ga yan kafin sun dauka wa an abi umamata ya fi bin sa'alabat al-harisi wato wani abun mamaki tafiyar da nayi kwanan nan naje mai duguri naje bama naje yobe naje ina ne ba inda naje ban karanta wannan babin ko dukan shi ko wani hadisi daga ciki sai da na karanta musu a Maiduguri na je Gombe ma a kofar gidan mai martaba sakin Gombe masallacin ba na karanta wannan hadisan da na je Bama ma na karanta da na je Yobe shekaran jiya da daddare a Damaturu na karanta don wallahi zalincin da ake ya wuce hankali kaga kuma sauran duk sai ku zama labarai wanda zai sai kasar da wanda zai sai biyu wanda zai sa talabijin wanda zai sa a rediyo wanda zai sa duka kowa dai zai samu lada ne gurgurdan kyakkyawan niyyarsa da aikinsa man amila salihan min dhakarin aw unsa wa huwa mu'minun falalahu yannahu hayatan tayyiba wa man ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara an gano daga abu umama iyas bin salamat al-harisi radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala yace lalle manzon Allah tsira da manzon Allah tabbata gare shi yace man iktata hakka mar'in muslimin bi yaminihi faqad awjaba Allah lahu an-nar wa harrama alayhi al-janna manzon Allah ce man iktata hakka mar'in muslimin bi yaminihi wanda ya ci haƙƙin musulmi wani haƙƙi na musulmi bi yaminihi da rantsuwarsa ka rantsi ya amince da kai a shi cutarsa za ka yi ka ci haƙƙinsa da rantsuwarsa waɗanda suka fassara biyaminihi da ƙarfi ko ƙarfin mulki ko ƙarfin tuwo ya ci haƙƙin ɗan uwansa faqad awjaba Allahu lahu an-nar haƙiƙa Allah ya wajabta masa wuta wa harrama alayhi al-janna ya haramta masa shiga aljanna fa qala lahu rajulun sai wani mutum yace wa in kana yasiran ya rasulullah yace manzo Allah ko da dan kaɗan ne wa in kana shay'an yasiran ko da ya zanto abu ne dan kadan ya rasulullah ka kada sai manzo Allah ce wa in qadiban min araki ko da ir tsimangiya ce min arakin ta itacen da ake aswaki da ka dauke wa mutum to Allah ya haramta maka aljanna ya wajauta maka shiga wuta ko da itacen aswaki ba wa in qadiban أي أيوة وإن كان الحق قريبا من أراكم رواه مسلم مسلم يروته وعن علي بن عميرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول an karɓo hadisi daga Ali bin Umaira Allah su kare da gare shi yace na ji manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi yana cewa man istamanna minkum ala amalin fakatamana misyatan fama fawqahu kana hululan yati bihi yawmal qiyama manzo Allah ce mun istamallahu ala amalin wanda muka dora masa wani aiki muka bashi mukamin commissioner ko permanent secretary ko shugaban karamar hukuma ko kansila ko dukkan wani wanda za a ba dukiyar jama'a a hannu fakatama na mislatan sai ya ɓoye mana allura yayi magudin allura fama farko ko sama da ita kana hululan yati bihi yawmal qiyama wannan abin zai zama masa gulul abin da za a rataye masa a wuya ya tibi iya mai kiyama ya zo da shi farfajiyar kiyama kowa ya gani fa qala ilayhi rajulun aswad min al-ansar sai wani mutum cikin mutanen Madina bakin fata ya tashi ka anni anzuru ilayhi adibi na mai ce kamar ga ni ina ganin mutumin yanzu fa qala ya rasulullah iqbal anni amalak yace manzo Allah karɓi mukaminka mukamin da ka dora mai in ne haka ne karɓi kayan ka bana su rike matsayin kwamishinan rike famunan sakatare din rike darakta din rike chairman na board din rike koma ne ne ba na su kada wa malaka manzo Allah sai me ya faru kada sami'tu ka taqulu kaza wa kaza yace na tuka ce kaza da kaza ne kada sai manzo Allah sai wa ana aqulu al-an yana kada duke ta amma yanzu kaji kaji maninta mannahu ala amalin duk wanda muka dora ma aiki فليجئ بقليله وكثيره يكاو كدن دنسا da mai yawansa fama utiya minhu akada abinda aka ba shi sai ya karba aka ce wannan albashin ka ne wannan alawansu ɗinka ne wannan kudin kwanan dajin ka ne sai mutum ya karba wa ma nuriya anhum daha duk abin da doka ta haramta masa sai ya kauce masa rawahu muslim muslim ya rawaito من دي أشياء مسلمين وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لما كان يوم خيبر أقبل نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا فلان شهيد وفلان شهيد حتى مروا على رجل فقالوا فلان شهيد فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلا إني رأيته في النار في بردة غلها أو أباءها an kai hadisi daga Umar bin Khattab yace lamma kana yawm Khaybar yayin da wannan Khaybar ta kasance aqbala nafarun min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam sai ga wani adadi na sahabban manzon Allah idan an ce nafar adadin da ke farawa daga uku zuwa goma sune nafar sai ga wani adadi cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun zo fa kalu sai suka ce fulanin shahid wa fulanin shahid suka ce yau da wani yayi shahada yau wani ma yayi shahada wani ma yayi shahada hatta marru ala rajulin har suka wuce kan gawar wani mutum ba riga ma an dauke shi ba fa qalu gulan shahid suka ce ah ga wani ma yayi shahada fa qala annabi sallallahu alaihi wa sallam kalla sai manzo Allah ce a a bai shahada ba inni ra'aytuhu bin nari fi burdatin ghallaha aw aba manzo Allah ce ta ganshi da hitan cikin wuta dangane da wata burda wato wani gwado da ya fata awa aba'a ko wata babban riga da ya sata kafin a raba ta samu mutu gashi fa yaje jihadin ya je yakin jihadi tare da manzon Allah رواه مسلم إمام مسلم يرويته وعن أبي قتادة الحارث بن ربيعي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قام فيهم فذكر لهم أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال ماذا الله ne tashi tsakiyar sahabbai ya ambata musu cewa jihadi don yada kalmar Allah da yin imani da Allah yana cikin mafiya ayyuka mafi fitan ayyuka fa kama rajulun fa qala ya rasulullah sai wani mutum ya tashi yace ya manzon Allah ara'aita in qutitu fi sabilillah tukaffiru anni khataayaya ba ni labarin idan an kashe ni wajen yaƙi shin shahadar da na za ta kankare mun zunan baina fa qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah ya ce na'am in qutilta fi sabilillah wa anta sabirun muhtasibun yace eh in dai an kashe ka dan yaɗa kalmar Allah ita ce manufarka wa anta sabirun kana mai haƙuri baka gudu ba muhtasibun kana mai neman lada muqbilun gaira gudu kana mai ci gaba baka juya baya wajen yaƙi ba ana ruwan harsashi kana ƙara gaba baka juye baya ka gudu ba sun maƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam bayan manzon Allah ba shi wannan bayani sai kuma yace kai ba kunta yace kai ba Allah me kace qala sai yace ara'aita yan qutilta yan qutiltu fi sabilillah atukaffiru anni khataaya in an kashe ni dan yaki kalmar Allah shin wannan zai kankare mun zulubaina fa qala rasulullahi sallallahu alaihi na'am manzon Allah ya ce eh وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر kana mai hakuri kana mai daiman lada kana mai ci gaba ba da da baya illa daina sai fa akwai bashi a kanka shahada ba ta kanka ne bashi fa inna jibril qala li zalik ce jibril zai faɗa mu ba ni na karzo man da ta aka bani ba na ma'alar rasul illa al balagh jibril da zai faɗa mai ce shahada kan ba za ta kankare bashi ba rawahu muslim to kaga duk wanda suka yi sadan nan ba bashi suka ci ba وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال ان الله تعالى من شان الله ثبت غريس ياتي اتدرون من المفلس كون سن wane ne talaka al-muflis wanda bai da komai kenan sai sahabbai suka ce al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata talakar cikin mu shine man la dirham wanda bai da kuɗi wa la mata ko bai da haja ba floti ba kuɗi ba kaya fa kana sai manzo Allah ce innal muflisa min ummati man ya'ti yawm al-muni usalli ga azumi ya tuka ga zakka ta yi wa ya fi karshe ta mahaza amma zai zo an kama sai zobin ya zagi wani wa kazafa haza ya yi wa wani kaji wa kala mala haza ya ci dukiyar wani wa safaka dama haza ya zubar da jinin wani wa zaraba haza ya kutufi ko ya mari wani fa yi ba haza min hasanatihi sai ya ɗauki hasanatin sa bai wa wani wa haza min hasanatihi wani ma a bashi daga cikin hasanatin sa fa in fadiyat hasanatuhu qabla an yaqdi ma alayhi idan dukkan dangin ayyukansa suka kare kafin ya biya bashin abin da ke kansa ukhidha min khatayahum sai a dauko zunubansu da kulakulansu fa turihat alaihi sai a dora a kansa thumma turiha fil nar sadan ta kaba mutum ne kaga wannan hujja ce ta wanda suke wai Allah ba mutum bane ba to kace masa me dangin halitta mai nade ko dai malaika ko mutum ko aljan ko dabbobi sai kuma sauran abubuwa sandararru waɗanda ba masu rai ba ruwaye duwatsu itace to idan ka ce annabi ba mutum bane ka sai cikin jinsin mutane to mala'ika ne to za ka sashi cikin jinsin aljanu ne ko ka sashi cikin jinsin da bai kai wannan ba ko ka yaya ko ka ce shi Allah ne Allah kuma ɗaya ne inna Allahu ilahun wahid subhanahu an yakuna lahu walad lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa kafa billahi wakila Allah ya zaka inna ma ana basar manzala wa innakum taqtasimuna ilayya ko kukan yi jayayya zuwa gare ni ku yi husuma wala alla an yakuna wala alla ba'dakum an yakuna alhana bi hujjatihi min ba'd mai yiwa wani bangare daga cikin ku ya zanto alhana bi hujjatihi shi ya fi fasahar gabatar da hujjarsa min ba'd sama da ɗaya sashen alhana mafi hazaka wajen gabatar da hujja hazaka ce da shi amma ba da gaskiya shi kuma wancan yana da haƙƙi amma ba da bakin magana فأقضي له بنحو بنحو ما أسمع ni kuma sai in yi masa hukunci da kwatankwacin abin da na ji wani ya yi baki tautau wani an sai bayani ya kasa sai baki tautau na ɗauki haƙƙi na bashi bayan haƙƙin dan uwansa ne yace fa man qadayta lahu bi hatta aqihi duk wanda na bashi haƙƙin dan uwansa fa inna ma aqtaw lahu qita'atan min an-nar yace to wani bangare ne na wuta na dauka na bashi muttafaqun alayhi eh hadisin alƙalin da goto ga ma'ana a nan gurin hadisin alƙali ne ta wani ɓangare na shi alƙali zai yi aiki ne da abin da ya bayyana gabansa an gane ko wani ya zo yayin jawabi ya ce hular da ke kan wani kan wani kare kanka ya ka ya ya an ga hular kai an ga hular wannan hular da ke kan wannan malamin sai wani ya ɗauka sai ya sa aka zo da ita kotu wannan ce hula ta ce kwace wannan ce ba ta bace ba gashi a kai na take ai ne ne bai ita ba ta su bace ba a nan wani da hawaye yake al'asar hula ta wannan ce da hagani a kansa wannan da yace ta wace ta hawaye sai ya kawo hujja ya kasa kawo hujja wannan ya tafi da zaɗin baki shi ko bai kawo hujja ba shi kin sa ce bai ka taka ce domin al'asar taka ce ga suna kanka har sai wani ya kawo ce da bai kawo ta wata taka to manzo Allah ce in na baka dan alhalin ka san ba taka bace kawai dan na dogara da abin da kotu take kallo sai na baka kai a zuci ka san ba naka bane ba yace ka tabbatar wuta na yanka na baka sai ka je ko ka ci ko ka jefa shine aka ce hukumul qadi la yuhallilu haraman wala yuharrimu halala hukuncin da alkali zai yi baya halarta haram baya haramta halal ma'ana ya yi hukunci da zahiri ya fita wajen Allah amma abin da ya baka in baka da tabbas din naka ne kar ka karba kai in ko ka karba to magana ta kare وعن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم daga Abdullahi da Umar Allah su kare da gare shi ce manzon Allah ya ce lan yazal mu'minu fi fushatin min dinihi ma lam yusib daman haraman dan adam ba zai kushe ba cikin yalwa a addinin sa matukar bai bai samu jini na haram ba da ya samu jini na haram ma'ana ya fita daga cikin yalwar addini an khawla ta binti amr al-ansariya wa hiya mar'atu hamza radiyallahu anhu wa anha wannan matar hamza ce khawla binti amr al-ansariya tace naji manzon Allah sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul naji manzon Allah na cewa inna rijalan yatatawwaduna fi malillahi bighairi haqqin falahum an-nar yawm al-qiyamah manzo Allah ce waɗansu mutane suna shiga cikin dukiyar Allah ba tare da haƙƙi ba dukiya gaba ɗaya ta Allah ce amma sai kana da haƙƙi zaka ci in ka shiga ba tare da haƙƙi manzo Allah ce fa lahumun naru yawmal qiyama wuta ita ce makoma su ranar tashi kiyama rawahu bukhari to wannan shi ne karshen babu abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure kuma Allah ya yafi mana assalamu alaikum da ke hannuna wanda aka ce wai a cikin watan akwai sandar annabi kuma kwagiransa da rawaninsa wai har da kwalbarsa da wane ne waɗanda da zai yan bida ne ƙarya ce wani ko da in kun gama sai da wannan hotunan su kan suna da zunubi a wani na ya tabar na tsakanin wato yana daga cikin abin da masu wazi ya kamata su ƙara da wazi a kai masu sayar da hotuna kaga za ga daga hoto irin wannan na shirme sai kuma wani hoton daban na abin nan abin da nake nufi shirme domin bargon ƙarya ne a ce wannan bargon annabi ne ƙarya ne a ce wannan sandar annabi ce waye ya gada har su zo yanzu ƙarya ne a ce wannan raunin annabi ne a cikin kamar wani gogoro a ƙarshe shi ne na annabi an rashin mutunci ne rashin kyauta har kuma da wasu sayar da hotuna irin na kalandoji da hoton mata din nan musamman ga tsirara ko da irin na fulajin nan kafin nan ko da kasa an nasa amerika irin masu nan kunnan nan ga ana sayar da kan manyan hoto samari suna saya suna liƙewa waɗansu ba ma samari ba hakan sai ya tsaya liƙe kuwa gida ko a ofis Allah ya mana asiri saboda haka da wannan hoto ba wani tabbacin gaskiya a ciki kare ne kawai irin na waɗanda suke masu canfa-canfe da wani kwarafat haka marasa asalin cikin addini Allah tsare tamboyin da suka